بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسكره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haduwa a daren sha hudu yanayin sha uku ga watan biyu hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1448 Allah ta'ala muke roƙo ya sa mu dace a duniya da lahira da tsarkin sunayensa a ci gaba da karatun littafin Ismawi na Ar-Rifa'i Allah ya ji kansa muna maganan musahabban sallah har muka zo kan kunuti ko yawwa muna kunuti can ciki mun kawo walaka nusalli ko bara mu dan dawo farko dan Allahumma iyyaka na'budu dan baya kadan an ga wurin Allahumma ya Allah iyyaka na'budu kadai kai muke bauta mawa mun yi bayani ko walaka nusalli kadai kai muke ma sallah an gane maganan ko wa nasjudu kuma kai dai kai muke wa sujuda da yake ta sujuda akan kira ta a matsayin sallah ruku'u ma haka kisa na na Maryam alaihi assalam da Allah subhanahu wataala yake ba ta umarni a cikin suratu Ali Imran yace ya Maryam mukunuti li rabbiki sai ce wasjudi warka'i mar mene yana nufin ta sallah kenan an gane magana in ba aka ba cewa fa yi walaka nusalli wa nasjudu to sallan daban ne sujuda daban a'a shi sujuda wani bangare ne amma yana daga cikin guraren da suke da karfi a cikin sallah an gane ko yasa annabi ibrahim alaihi salam da yazo zai tabbatar da tauhidi me yace inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin to shine nan da yace iyyaka na'budu wa laka nusalli kadai kai muke ma sallah yasa wanda yayi sallah dan Allah kuma yana so a ce yana sallah mutane nauke abu biyu yake nima kenan ko dan ba mu ce mutane biyu ba shi Allah ba mutum bane an gane yana neman yardan bangarori guda nawa biyu Allah ake mawa bauta yayi domin shi kuma a gefe guda yana su mutane su yaba to shi irin wannan ne Allah yake kishi sai ce to an ban mu wadancan din kawai mana shi Allah ya ci girma kawai ya hakura an gane maganan ko to tun da ma yana da masu mishi fa yasa wato bauta ma Allah yi maka ne kawai na kuma kin bauta ma Allah shi ma asara wa kai ne kawai sauran shi ban ka kalli ibadan gaba ɗayanta ba wanda za ka ce gashi a zahiri Allah ya ci moriya babu babu wata ibada da za ka ce wai gashi Allah ne ya more ta wai shi a zahiri haka idan mutum ya yanka shi ya ci nama layya ne koko ne hadaya ne an gane maganin kuwa jini kuma ya zuba ina a ƙasa to menene je wurin Allah shi niyan kawai ya kalla ya sa hadisul kudusi Allah subhanahu wataala yace inna ma hiya amalukum wasihalakum ayyukanku ne kawai nake lissafa muku yace da za ku haɗu gaba ɗaya zuciyanku ya zama iri iri na Annabi Muhammadu sallallahu na san dai shine karshe mun go na ba irin shi kuma ba za yi ba ya zama kowa bawon Allah irin Sayyidul Wujudi sallallahu alaihi wasallam Allah yace ni ba za ku kare ni da komai ba kasa dan adam irin wannan lokacin rayuwa da muke ciki kakan nemi taimakon wani da wani saboda rayuwa ko to shi Allah idan duka muka zama nagari kullun salati wa annabi kullun karatun Qur'ani abinda ake kira saban Allah ba ma yi to ba zai kare shi da komai ba yasa ka bauta ma Allah yi kanka ne kai ne kawai zaka ci riban shi koda ko a duniyan can ba yace kuma da a ce bayi na gaba ɗayan jiki a cikin hadisul qudsi za su zama zuciyarsu ya taru duk irin na iblis ka san kuma ana maganar bakakken dan iska to shine an gane maganar kuwa shi wanda kai tsaye kan lala ya ce ba zan mushi sujuda ba fa shi da ƙasa ka yi shi ne fa da wuta ya san ku wannan taurin kan ya kai ƙarshe Allah na magana da shi yana bashi ansa da confidence yana da tabbas shi ba ba zai yi ne ba kawai to a ce bayi gaba ɗaya zuciyarsa ya koma irin na iblis gaba ɗaya ba wanda yake bin Allah kuwa ta taurin kai yake ma Allah Allah ya ce ba zai cutar da ni da komai ba amma sai ga man ana wani fara kira sallah sai ka je ya ce kabarin ka daban kabari na da mene wanda fa in yazo ya sallan nan shine zai ci moriyanta a duniya da ina to ko a rayuwar duniya ne wanda ake sa ran da ya karba addu'a shine mutumin banza to ya bi Allah a duniya yana biya mishi bukata kun gane magana kuma a lahira zai biya mishi wancan mene ya ki bin Allah kuma duniyar ta ki mene lahiran kuma tana jiran shi ba haka ba ne ba fa wani wanda saboda tsaban biyayyen shi ga Allah an gane maganan kuwa Allah ya kaji bara ya kara mishi awa daya baya haka shi ba kuma wani saboda tsaban saban Allah shi kawai ya ba Allah haushi ya ce bara kai dai a rago mishi wannan ya ishe ni kaji kun gane magana duk iya laifin mai laifi sai ya kai wannan limit din kawai yasa fir'auna ya ci gaba da iskanci sai na maruzu duk sun kashe da su kai wannan limit din mai tsiyan mai tsiyan Allah bai cutar da shi da komai na ce dai an duniya ne haka to shi za ta je wurin Allah madaukakin sarki sai dai kawai riga ya sa malaiku suna ta counting in an je ranar kuma mutum ya ansa query ya ansa tambayoyi shikenan kawai shine walaka nusalli mu koma can kadai kai muke wa sallah menene sallah shine almunajati gani ba eh sallah abin da ke nufi kenan ai amma asalin kalman in kana tambaya ne kalman as-salatu da larabci shine addu'a an gane maganin kuwa ba ku gane ba mu koma cikin suratul tauba Allah madaukakin sarki ya ce wa sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallam khuz min amwalihim sai ce na sadakatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha an gane ka tsarkake su wannan ka musu addu'a sai ce inna mina inna salataka kaji ko inna du'aaka an gane magana addu'an da zaka musu bayan sun bada zakka sakanul lahum natsuwa ne gare su kaga ba zaka ce lalle sallan azhar da asar dinka ba a addu'ar da kake yi ne an gane magana Allah ya sa mu dace to shine wa wa nasjudu kuma kadai kai muke masjuda ai ka lura Allah yana ware sujuda da ruku'u cikin sallah saboda suna da muhimmanci saboda waɗannan gaɓoɓin guda bakwai guda nawa ba a tsuguna ma kowa duk duniya in ce duka duka duka gaba daya in ka cire wanda ya sama babu turaku shine mai gaba daya go to duka wannan gaɓoɓin guda bakwai ba a tsugunar da su ga kowa sai shi haka ya faɗa yana cikin bukari da musulmi ya ce umirtu an asjuda ala sab'atu azumin an umarce ni in yi sujuda a kan gaɓoɓi guda bakwai to waɗannan in kan kalan ƙwasa su an gane maganan da sunan girmama don kar a je kuma mutum ya tsibuna ɗauko wani ba ce to an gane maganan kuwa a da sunan girmama wato shi kada yake mawa wannan ɓangaren tauhidi ne annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce goshi nan kenan ko to sai sa nishi mai albarka sai kawo da shi ya taho da shi sai da ya zo da shi kan hanci da aka abu ɗaya ne wannan mana wanda yake sujuda da goshi ba hanci to ya rage sujudan nashi an gane maganin kuwa yadda goshi zai taba haka mai hanci zai mene kun gane maganin kuwa yawa ka je ka duba kitabu sala cikin bukhari ana tare da ni ko kuma ma nan farko farko ne bai wuce irin kitab na irin takwas din nan ba nan dai abu hadisin kuma yana cikin muslim abin da nake so mu gane shine annabi ya ce an umarce shi yayi sujuda akan gabobi guda bakwai sai ya ce goshi to da ya ce goshi mai ruwayan hadisin ya ce sai ya jawo hannun shi daga kan goshin ya zo da ita kan hanci duka abu nau kenan abu ɗaya ne haka wanda ya sujuda da goshi ba hanci ya rago sujudan nashi daidai complete din shine goshi ya taba hanci ma mene wannan karan hancin ne an gane yawa ɗaya kenan fa an gane maganin kuwa sai ce da tafukan hannaye guda biyu waɗannan amma su a matsayin biyu ne ake counting ba ɗaya ba kun ga wancan ayan kira biyu ne amma ɗaya ko mana ya nuna daidai guraren da ake so ya taba ne su juda goshi da wane sai ce da hannaye guda biyu to counting din kirgan shi ne abu biyu ne wannan za ka hada da wancan guda ɗayan na goshi uku ce nan ko da kuma gwiwoyi waɗannan ga su gwiwa guda biyu su ma abu biyu ne an biyu ne ba ɗaya ba nawa kenan ya ce to da gefen yasu amma ce a darafin kadamai to laraba suna kira wannan gurin da kadamai ne dan ba da dike bane an gane gefen yatsu su ma kafe su din nan ba akan sa su yatsun su kalle gabas ba to waɗannan su ne cikon guda bakwai din yace to kowannen su ana so ya taba na faɗa mana yana cikin hadisin ko in takaita maka ma in can duka ya maka nisa za mu zo a cikin bulugul a wannan umdatul akam an gane to amma abin da dai muke so mu gane shine waɗannan gabobin Allah kada ake tsuguna mawa saboda shi to shi kuma irin waɗannan azo bangaren tauhidi fa no compromise ne ba sa sauci ne kun gane magana tunda kai ma fa ka yadda cewa ba zai yi ka wahala da yaro ka girma ya zo ya ci maka abinci kuma kullun gonan wani yake zuwa ba ba fa kai ka tura shi ba me yasa saboda kai kake wahala da shi shi kuma yana girma wani zai yiwu ita wannan maganar ka tura shi ko dugo saboda a samu abinci to wannan aiki ka sa shi a kawai sai dai kawai za ka gaba gan shi ba kuma da rana ya zo ya ɗauki abinci in dare kuma ya zo ya ɗauki anya to shine waɗannan Allah ya ware su ne shi kadai za su guna muwa a girmama shi da su sai kuma aka girmama wani shi da shi kamar da wancan da ya tafi gina gonan wancan da kun gane magana to a irin wannan babun ba sassauci ne gaskiya shi sa akwai wasu guraren da za ga ana ɗan kafa wasu guru kuma azo sai a rike wuta saboda yana maganar tauhidi ne alhaji fita ake yi daga cikin musulunci ya kawo maganin ke duk wanda ya ce ma an shiga ba a fita wallahi ana ana fita kamar yadda yadda idan kai alula iskar nan ya fita shikenan kuma inda za ka yi alula guda dubu ɗari goma kenan ko wallahi ta ƙarshen kana gama ta kuma iska ya fita shikenan duka duka solution a qur'ani mun sha kawo a hadisan manzo Allah sallama ya tabbatar an gane maganar to in wani ya kore to kaga shine ya kawo nashi shi kuma kuna tare da ni Allah ya sa mu dace da haka waɗannan gabobin ba a yi ma wani shine irin wannan ne annabi yake cewa lakunni kuntu amran ahli adan an yajuda li adin amartu marata an tajuda li zawjiha ya zama yaqi alaiha da zan ce wani ya tsuguna ma wani da zan ce mace ta tsuguna ma mijinta saboda girman hakkin miji akan matan shi da zan ce kenan mene ka gane maganin kuwa da akwai wanda zan ce tsuguna ya ba wani ya girmama shi an gane maganin to to ina hukuncin kuma na tsuguna na ije maka abinci a wannan ba matsala ba ne an gane maganin a tsuguna da sunan an girmama wannan yanzu idan kai da ku wa kake gaishe shi in kai su juda wa kake gaishe shi kun gane maganin ta ka gane shi ba ka su juda ne ka ɗauko na ba a kana ma Allah ne flat saboda ka nuna mishi shi kaɗai shi ne uga taken kenan Allah ya samu dace tambaya eh su ije eh shi da ake maka magana a hankali ne ake kawo gyaran ai ta gane maganan ai hankali ne manzo sallama yana ganin suna to abubuwan da ba shi ne ba an gane maganan ana ta biya hankali shi karfi baya kaiwa ne amma ka gamsar da mutum kun gane maganan wannan kuma ya ƙi ji kuma ya ƙi canzawa to wannan wani abu ne kuma kun gane magana Allah yakan ce ma annabi na ka fa kai wa'azi an gane magana kenan ba za ka mene ba ba za ka tilasta musu ba wa man sha'a wa man sha'a amma dai sakon ya isa ka gane magana to wani lokacin sai ga mu kaman za mu hauka dole sai an zo an buwaya take a'a ba dai ka isar ba ka gama naka Allah ya samu dace to amma akwai kuma waɗanda su kuma misali kila adatan kamar rantsuwa ne wanda ya rantsuwa akan wani abu sai bai aikata ba kaga ana bin shi azumin kwana uku ko ciyar da wannan talakawa guda goma ko tufatarwa din nan to sai zama shi kuma al'adar shi shi a rayuwar shi kuma rantsuwa ya ta zama shi jiki to shi kuma wannan banda shi ai ba ne mun tashi lafiya lafiya lau wallahi ya yara lafiya lau wallahi kakwai wallahi fa wallahi rantsuwa ce kun gane maganin kuwa ya zuwa suna lafiya wallahi ka ina yi cewa da mai na wurin to shi ba shi ake magana ana nufin wanda a har zuciya don Allah wani karo ya ce na rantsi wallahi ba zan baka ba har can ciki yake yake nufi ya yawwa amma shi wancan ya zama mishi al'ada ne za mu zuwa kita wata can ciki ka gane magana to kuma wanda haka ya taso da haka yanzu yana maka shi training ya za ya bari kaga wanda ba zai ya bari ba kamar da ce muku Allah da ya duba ya ga larabawa sun saba da shan giya sai da yin matakai hudu sannan ya haramta musu ya fa san zai haramta shi Allah ba to amma kai ta renan su ana ta renan su sai da aka je ina karshe yanzu ga annabi sallallahu alaihi wasallam har ya samu fawa yana matsayin shugaban halitta yana matsayin annabi larabawa na tsoron shi da sauransu tunda da ya koma headquarter madina a can wancan wurin kaga duk yana kallo ana bauta gunki fa 360 da wani abu a cikin kaba amma ana ci gaba da processing an gane magana ya zo ma a bashi dama a shekara ta bakwai ya yi umra suka ce ba zai yiwu ba shiga garin ma ba zai yiwu ba kuma ba ma ya je rushe ne ba ya je yin fada ba ne kaga dai ana ta bin fene ana ta bin matakai matakai kun gane maganan ya kuma san gunki fa menene a wurin haramun ne kafirci ne ba haka ba ne to amma ana ta bibi ana ta bi har akai lokacin da lokacin yayi ya shiga yana rusa gunkin yana kulja ala kuwa da haka badil to amma abun da wasu ke cewa to ai mu lokacin yayi ya daga ci ai ilimin ya samu ai waye ai waye kun gane magana so za mu karanta kitabut tauhid annabi sallama wasu ne ba su musulunta eh a hakan ma maganin take bai wannan an ci ba matsala a shi shi ne shi yana maganan su sun saba ai akwai abin da shi yake nufi kai ma ka gane tsugunawansu na girmamawa ne ka gane maganin ko shi wanda yake nufin ko ba shi kake nufi ba ina mai tambayan ya ma fita waje ko to shi yake nufi saboda ai akwai akwai yanzu misali kamar na faɗa ina maimaita kuma zan ci gaba da faɗa in za mu gyara mu gyara har da ni fa na nake magana shine in kana neman taurin tsaurin ido da nuna ni fa na waye ba wani wanda ya isa ka gane magana to ka samu halin sunna haka abin yake alaji ni ma halin sunnan ne ba babba ba karami in dai wajen renin wayo da girmama rashin girmama na gaba ne ya kama ganin kenan gaskiyar kenan ai in kuma kana so ne to ai tun daga fashewar izala kai ka san ai an samu matsala san tunda duk wanda yake bibiyan bidiyon lokacin da mu ba yoma ba ai lokacin matasan abakar gume fa ina kallon a bidiyon haka yayi yana kallon wanda yake cewa ba fa zai yiwu ba matashi ne yanzu ya tsufa ya ce ba fa zai yiwu inda ismaila idrisi ne shugaba wallahi ba zai yiwu ba gwara ma zaman da kawai kara daya na wahala shi ba mala bakar gumin da farin gemu ba yana kallon shi ne kawai mu mun samu tarbiyyar mala bakar gumi shi yake faɗa fa don Allah yanzu wannan ya kamata ya mishi haka an bazo za a yi sulhu ne gwamnati ta shigo ni ina da bidiyon a wayana wai na so ne ka gane jara'a ma'ana jara'a shine tsaurin ido ana sulhu shi fa dattijon yana magana shi uba ne a wurin sa aiko su kuma da bakaken gemu irin na wannan da ka gani yan 40 ne 30 da wani abu a lokacin tunda su ne yanzu yan 70 da wani abu izalan ana magana da 30 ne ko su ma cewa suke yanzu ta wani arba'in ai ya arba'in ce ya zance in kana da shekara hamsin ma ka girmi zala to ba wannan ba kaga tun a wancan lokacin ba kuma yanda ba da su ba suka ce kuma ba za su kuma ta fashe ko ta fashe ba na ce maka cewa yake yi dole sai dai ismaila idris ya dawo ya zama mamu kaman kowa ya ce sharaɗin farko kenan sannan sai a zo a kalli menene matsala amma in dai yana shugaba ya ce ba za mu bi shi ba ba kuwa irinsu ne a matasa ba da mai farin gemu yana zaune da kuma wasu wanda sun girme shi wasu fasan haife shi wanda kuma su ne yanzu jagorori in kana da bidiyon ka kalla a zan kira maka sunan shi bato an gane amma kusoshin izara ne a yau kuma fari ya kama sosai don saba'in da wani abu to kaga kenan tun da abin yana ta bin mu kuma kuma in za ka faɗi gaskiya a ko da dai wannan social media ya riga ya bi ko ina haka ne amma don Allah ka faɗa mu akwai waɗanda suke bibiya ija maganar misali irin wancan ɗan ɗariƙa ɗin da yana so ya atakin ɗin izala kun gane maganan akwai sa aiko misali ɗan ɗariƙa yana atakin ɗin yan izala wannan wani abu ne ko amma don Allah a cikin ɓangarorin nan guda biyu da izala da ɗariƙa wane ne suka fi yin jara'a su gyara ma malaman su a fito media a ce malam wani baka iya ba abin da ka sani na sani ne wanne ne su fi na'am na'am ita ba gaskiya guda ɗaya ce misali ko da kuskure ne kamar da na faɗa kwanaki ai akwai hanyoyin da ake gyaran kuskuren kwa matsayin mutum na babban shehu ya gano shehuwa ne bai daidai ba ko tare da shehuwa nufa ya yi furfura wanda kuma za su salama ya ce daga cikin girmama Allah girman furfura mana wanda ya girmama mai furfura Allah ya ka girmama ba wai shi mai furfuran ba to amma za ga wani fa ya haife shi fa amma mu ba za mu bari ba a irin wannan fitan kafa ne waye waye ba za su bari ba a matsayin suna alis suna masu gyara ne duk wanda ya kuskure sai sun yi mene to shi kuma har yanzu ba gano nashi kuskuren ba Allah ya samu dace ka san masu ne shi ba mu Allah baya zanibi Allah ya samu dace in za mu gyara mu mene yadda ka ga can sama na ake ta wannan sufakin din kaza kaza kaza kaza haka har yan nan kasan yan islamiyya suke alaji yaushe za mu gyaran to shi ne tambaya daga ga misali mutum ya je ya karatu kila yana da digiri ko digiri biyu haka wannan fasarin na nizamiya suke ce mai syllabus kenan da turanci ba Allah duka ƙarya ne na ce duka ƙarya ne ina sani ina da diploma fa in ce duka ƙarya ne duka ƙarya ne wani ziri ne yanzu ba ba ishmawi ne a gabana ba shi kenan sai a ce shafi biyu shafi uku shafi hudu ake so misali shafi biyar a gama wannan tamin in kun gama shafi biyar to fani in mahi in ma ba a gama ba aka tabutu idan aka za su ce maku buɗe shafi na sha takwas idan Allah mutum ya ce maka ya gama shi wai ƙarya yake ko ba ƙarya ba in ka ce malam raguwar ne ya ce ku je ku karatu a zaure nan muna wanda tsari ne syllabus ne can tam din dama an ce a gama ismawi ne tam na gaba kuma ya zo ta tam kenan ko an ce ku buɗo falle ukun ƙarshe shafi shida kenan ko shi za ku ya muku da Allah wannan wani karatu ne na'am duka haka ake alaji nayi nayi je S1 nayi je S3 to har na S1 na S3 na diploma a na bangaren nizariya na boko ma nayi to wani kuma za ka karanta mun ne in wancan boko su yana ko na malamin mu na koyon wancan gyambo ne na allura ne likita kenan ko na wancan na haƙe ne na zane zane ne to shi ma na addinin haka ne to shi ma kuma still kuma ana tsallake-tsallake mai yanki ma to idan mutum ya je ya tako digiri din shi ko ya tako master din shi a wancan tsallake-tsallaken ba na wani dan uwa wai wani ya rubuta littafi na bangaren addini da boko da turanci kenan amma ya bincike shi haka sai kawo mu wani ɗalibin ilimi cikin dan matasan nan masu tasowa ya duba mu sai ya ce ai da larabci ka rubuta ya ce to abin ya larabcin ba shi babbar bezo ne to amma idan suka zo nan suka galibi waɗanda suke da asalin ilimin kuma za ga suna kallon ba za su iya zama su saurari karatun su ba su ba za su iya ko wannan aikin ba amma kuma ba za su yi ba amma ko ka sa can bangaren su kuma suna suna suna girmama su yan dariƙa ba ban ce duka ba amma da yawan su za ga yaji yayi wannan duk wannan farfesan amma kuma zai zo na gaban wanda ba shi da ko kwalin secondary sai da ya san wancan tun kafin a gama mushi kaciya wannan yake da karatun kuma shine ne karatun shi ya ji ya biyo zirin ne kawai Allah ya samu dace to gashi nan dai bala'in ga tana ciki kuma generation yanzu yara kanana nake karantarwa kuma na san da matsala in shekara uku hudu biyar shida bakwai nan dai ga su nan kuma na san da matsalan yanzu ya za a yi ne a su a dan rarrage musu ba fa a cire ba a rarrage ka san wani duka ta yawa Allah ya samu dace to galibi gaskiya za mu gyara kawai mu gyara kawai amma wannan musiba ta riga ta nan akwai yan gargajiya yan al'ada eh ko birnin da ba za ka shiga ba kamar kan su manyan fadar nan su karɓan tsuguna haka su eh
irin nan birnin ne kawai sai ka hakura da shiga ko da akwai wani ah ba matsala a yana na wannan babun na illa man ukriha kun gane magana yawwa Eh, amma akwai kuma waɗanda za ga sun kafi yanzu ni na da na taɓa kallon bidiyon mal albani ke cewa kan wani contract da ya yi na zariya kenan an ce ba da dubu ɗari biyu in ban manta ba a cin hanci ya ce su rike wajen shekara guda ya ce kuma ba zan biya ba inda cin hanci ne to kaga a cikin malaman fahimtar shi ne shi kuma garkawi ko nawa ne inda ta kama ba za a dai a yi ba sai an biya zai baka ka bashi takardar ya wuce wurin ya ci gaba da aikin shi ba zai je- ba zai tsaya da project din shi akan wai ka ce sai an baka dubu ɗari biyu an gane magana wai sai an baka dubu ɗari biyu shi kuma ya ce ba zai biya ba saboda a cin hanci ne ka gane magana zai baka dubu ɗari biyu zai baka dubu ɗari biyar ɗin ka bashi takardar ya ci gaba da aikin shi dukansu ne ne malamai ne to akwai abin da nake cewa kuma ina maimaitawa shi fa karatu baya kore hali yana da ya rage shi ne kun gane magana idan malami mai haƙuri ne ko ya yi karatu yana na mene idan malami mai zafin rai ne ko ya yi karatu yana mene sau da ai abin da yake faruwa shi ne ka ayoyin da hadisin su ne suke control ɗin shi ko to wani lokacin sai asalin halin ya bayyana kuma haka yake a annabawa haka yake a manzanni haka kuma yake a salihai haka yake har kiyama ta tsaya to kaga ai shi in ka lura albani mai kafewa ne akan sai menene shi ya gaskiyan ka wata fitar da kai ko to amma kuma inda zafin fatawa ne shi kuma garkawan ya fi kuma albanin kuma to ina so ne ka gane cewa a daruratu ba mamaki ka joni ya kafe cewa ni akan wannan ba zan je ba da sauransu to fahimtan shi ne kun gane maganin kuwa na faɗa maka both side aiko yawwa to da haka fahimtar shi ne amma illa man ukriya kila akwai wani benefit da zai amfana da shi a ciki kuma akwai bukatan haka din sai aka ce sai ya tsuguna fa sannan ya shiga kun gane magana idan bai tsuguna ba ba zai ne ba to kaga wannan bangaren babu darura kenan illa man ukriya sai dai wanda aka tilasta shi da annabi ya ce da al'umma na dauke mata abin da aka tilasta shi bayan da ya iya way out in solution din kenan Allah ya samu dace mun ci gaba ku to Allah ya tsara sa amsa sallallahu alaihi wasallam eh haka hadisi ne a tutamai da zan yada shi ne akwai wanda yake farfaran shi na baiwa ne eh a irin wani farfaran ya shiga ciki a ban da shi eh tambayar shi ne kyau ne shi wacce ana maganar shekaru ne wanda sakon wanda aka ce a girma shi kuma komi yarintan shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa hamil alkur'an zaira galibi wala jafi nano da alaran ma alkur'ani to shi kuma wannan komi kankantar shi saboda yana haddace da maganar Allah an gane maganar amma wancan ana maganar shekaru ne an gane maganar to kaga an yi amfani da majority carry the vote kenan ko cewa mafi yawancin wanda suke da furfura dattawa ne amma bai hana kuma ɗaya biyu ka gansu da furfuran ba to kaga wannan wasu nasu haka halitta ce Allah ya sa mu dace Allah ya taimake mu Eh, ina faɗa mana ne na malamin mu saboda mu gyara daga lokacin da kai da baka da laifi to ba za ka gyara ba in ko ka san kana da shi ya za mu gyara an gane magana babu wani ce karka ya takin ina ba ne a to niya su waye amma dai wannan abin yana damuna kuma yana rusa tafiya an gane magana ko da yake nima din da nake magana an ce mu ma fa nan majalisin fa duka yan tafarruqin ne amma dai to ije wannan magana a gefe guda da mu an ce duka ba wa tasimun ne mun ware gaba daya saboda ba Allah muke nufi ba um, aljannan nasu zai ba za mu shiga ba kawai to Allah ya samu dace wato tunda ba dan Allah yake ba kaga ba za su samu ladan ba su dai ba za su biya ba ai Allah ya tausaya mana wa ilaika nas'a zuwa gare ka muke kaiwa da komowa asa shine kaiwa da komowa a nan ai can an gane magana to dan kai ne muke yin wannan ma'ana nema da shiga da fita tunda dama tsarin rayuwa shine ɗayan biyun nan da mai iziya ya faɗa yayin wannan kenan shine ka tashi ka nemi abincinka wannan shi ma ibada ne shi ma kuma ka bauta ma Allah shi ma mene kuma ibada ne da haka shi kanshi neman kuɗi fa ta hanyar halas da mutum yake yi ana cikin wadda rubuta mishi lada ba zai tashi yiwon cikin shi ba ne zai ɗan rufe tsaraicin shi ba ana ci gaba da rubuta mishi lada ba shi ne har waɗancan da suka yi wancan mummunan fassarar ba da manzal salama ya ce kayar hatta wata jalifi fimra ta ka kasan shi kuma wancan luga kawai ya karanta shi ba shi da malami ka sa ku wanda masu ke alfahari ba su da malami ni fa ba ni da malami kaga wawa ya daba maka shi wuka baka da malami to kai kun gano yau yana so alfahari ne wai kuma duk lokacin yaka daba maka shi ne baka da malami baka da magabaci to kai kai ne kai karatun kanka da kanka kenan eh to batacce ne da sahabbai suna da malamin su ko tabi'ai suna da wane haka salsalan yake kuma ka'idan kenan Allah Allah ya taimake mu so gaskiya na daɗe ina faɗan wannan tun shekara da yawa kai akwai ranar da wani tashi a nan masallacin juma'a ma na ce ina da lokacin ina da complete mizumiwar ya lalace da daɗewa na ce ina da complete ɗin malam jabar a lokacin na ce amma wallahi ba za ka yi da malami da wannan kasar ba ya ka duk malaman nan bisa ka sun ce ɗalibin kasar ba ɗalibi ba ne su da kansu ke faɗa su garka wani su malam jafa ɗan suwa ne duk zaga suna faɗa ɗalibin kasa ɗalibi ne lokacin da rikicin boko haram ya taso mai malam jafa yake cewa ya ce ɗalibi ne ba zai je samu kasa ɗinka ya shiga ya kulla kanshi an gane magana waye ho ba sai ɗaura kaya ba za ka nemo igiya ne kawai ka ɗaura an ka ce to ai na rungumo to ai igiyan hannunka ne ai igiyan ai da ka rungumo hannunka ne ya ɗauro maka ai amma kawai kawai kaya ya ɗaura kanshi ba zai yiwu ba ma'ana hanyar da aka bi aka yi karatun ita ce za ka bi kai karatun kai ma an gane magana da haka shi wannan galibi kawai wani lokacin yana da amfani kaɗan amma hayaniya fi yawa ciki kuma ko na halittun nan ne ba to misali bara maka ya haƙuri nan kaga maji suka birgon ba sun yi bayani cewa asiri gaskiya ne ana yi wanda Allah ya kaddara za ta hau kan za ta hau gaba daya kun gane maganar kuwa sai dai ci gaba da karanta ayoyin da aka ce wanda ana karantawa Allah yana warware asiri da sauransu kaga sun yi believing kenan ba ba sun yadda akwai asiri ba kenan sun yadda aljani na shiga jikin mutum har ana rukuya a addu'a to kuma kana nan sai ka ji Dr. Abubakar Gume Dr. Ahmad kenan shi kuma ya ce ba asiri ƙarya ne da Allah yanzu ba baka tsakiya ba na'am rudani ya ka haɗa ka koko mene an ka ce suka virgo ma malami ne shi ma wannan kayan da mene to yanzu wanne za ka zaɓa a to to ina ga shi kudin ka ne ba kawai yaji kun dan gane me nake cewa nan kan buga misali ne saboda kila wani lokacin aka bar to hayaniya ne wayo a a da yana da amfani amma hayaniyan ya fi wa don lokacin haɗa kai ne ma'ana wani malamin yana da fahimtar shi ya riga ya faɗo an riga an yi rikodin an tura a gane magana wancan ma yana da fahimtar shi ma an yi rikodin an yi mai an tura to at the same time a wannan lokacin kuma da aka kore korin kuma kowanne sai yana cin karo da juna ne fatawan to kai kana ina kuma kuna gane maganan kuwa amma littafi ne ka yadda da shi ka yadda da mai littafin ka karanta to sai kai kwari ka tunda ka yadda da shi ka bi shi kawai shikenan ka zauna lafiya ana faɗa ina ta daidai fatawa a duniyar nan na musulunci da zaka daga ta ba a samu sabani akan ta ba dai kawai baka sani ba da Allah ka faɗa min yadda abin yake ta crashin ba baka da aiki ba kuma har yau shi yana na akan bakan shi cewa duk wanda ya fahimci cewa idan aka mutum asiri asiri na tasiri a jikin shi ko kuma shi ba ma ka san alusunna cewa suke amma fa da izinin Allah ka gane magana shi ba ma babu ne kawai ba magana wa ba da izinin Allah ko da duk wannan maganar ka ne kawai ba asirin ne ka gane maganan to kaga yanzu misali wanda ya zaka da shi to na'am malami ne to kaga an baka har irin waɗannan suna da yawa fa to Allah ya samu dace yasa hanyar da ya da magabatan suka bi shine musulmin da kadda ka je ka dan saurara ka ji ka tashi shikenan an gane ba abinda baka gane ba fa kai tambaya abinda a sani a faɗa ma wanda ba a sani ba ji a tambayo tun da dama ana koyon ne duka Allah ya samu dace so shi yasa irin waɗannan masail din ga suna addini wa ilaika nas'a kai muke da kowa kai tare da kai muke da na son karanta wani hadisi akan irin waɗannan malamin da ba su da malami kenan kun gane magana malamin da bashi da da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk abin da ka bada na sadaka ne yace Musa'ad bin Abi Waqqas ta mata jalal fifi ibrataka har abin da zaka sa cikin bakin matanka sai wani malamin yaje yana mata lacca yace ai a ka'idan da ku san hakkin ku dake kan mazajen ku za su dafa ne su ba ku a baki saboda ai annabi cewa ya ta mata jalal abin har abin da zaka sa fi ibrataka a cikin bakin matanka to kaga yanzu ai ko Allah bai samu wannan wahalan ba ko so na ake ma Allah bauta ba so biyar bane na wajibin da asuba sai azhar wajen awoyi nawa to da Allah zaka fitare tun safa ka je kai ka nemo abincin sannan ka zo ka dora tukunya ka dafa ka bata baki da kaga ai malamin da ba shi da malami wannan yana bukatar psychiatric ai ka gane magana dan idan da yana da malamai ai malamin yaje ce abin da ake nufi shine abin da ka nemo ka bata ta dafa ta sa a baki ta ci da Allah da ta ce in baka bata ba za ta ci to shi ne abin da annabin yake nufi to kaga shi malamin da bai da malami ne da aka tsuran larabcin ya bi ba ya riga ya kauce hanya ba na'am duka irin wannan hayaniyan tintina ana yin su annabi ya ce habbatu sauda to da suna karatu babu digo shi wani malami da yazo sai ya dauka digon guda biyu ne a yace habbatu sauda dawa likulli da'in illa sam ya ce tana maganin komai da ka sani banda mutuwa wani gurin tsufa har da tsufa ba ta maganin tsufa tujem shaɗi shi ne kawai sai danna ɗugu na guda biyu ya ce hayyatu sauda da wa alli kulli da'id bakan maciji a magani ne jimin zahar sana jama'a suna ta kawo maciji suna abin na sai cuta sai sai sai to kaga ai da ya je ya ɗugu na gaban malamin da ya ce mai ɗugo ɗaya ne a wurin habbatu ne ba hayyatu ba kun gane maganan kuwa to ka gani matsala irin ba shi da malami har fari yake ni da kace gani na wai shi da yake gani shi Allah ya sa mu dace wa ilaika nas'a kaiwa da komowan kai muke mawa wa na hafidu ko kuma kai muke koma zuwa gare ka gaba daya narju rahmataka muna kwadayin rahamanka shine sare an gane maganan kuwa idan shi ne ta Allah ya ce man kana yarju lika rabbihi falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada ko mun gama suratul kafi sai maryam kenan Allah ce duk wanda yake so ya da Allah a kiyama ba matsala to ga yadda zai ya bauta ma ubangijinsa shi kaɗai kada ya haɗa Allah da kowa shi kenan kai yasa kowa ya kwana lafiya shi ya soko ma'ana kowa ya haɗu da Allah salin alin shi yaka zaɓen makan shi kuma yana so su samu matsala da Allah shi kenan shi ma akwai yadda zai yi mana wanda ya kama hanyar Allah to yana so ne su haɗu da Allah lafiya lau radiyatan marziya shi kuma wanda yake saba ma Allah ya sa Allah a gaba shi kuma yana so ne fushin Allah ya nene to kaga ke zaben makansi Allah ya tsare mu daga fushinsa to shine narju rahmataka muna kwadayi da sarai na rahamanka an gane maganin kuwa eh tunda ai shi shi yake da kayan shi wa nakhafu azabaka muna tsoron azabanka yasa na faɗa mana ina maimaita mana karatutuka mabambanta an kulura ta gefe guda alkunutun ai an kawo wannan abin da nake yin faɗan mana cewa dole zaka bauta ma Allah ne a tsakiya bainar raja'i wal khawf ai shine abin da aka yi narju rahmataka muna kwadayi da saran samun rahamanka a gefe guda wa nakhafu azabaka ko muna tsoron azabanka ai abu nawa kenan muna sa ran samun rahamanka aljanna kenan ko a gefe guda kuma muna tsoron azabanka kaga abu ne kenan biyu a cikin alkunuti kuma tana da asali wannan alkunutin ma ta bangaren su alasan ta can sama jika manzon Allah fa sallallahu alaihi wasallam daga duk wanda yake wata Allah yana tsoron azaba ya kadu to shi ma yana kuskure ne wanda shi kuma yana ta kwadayin rahaman ne kadai ya a kowane lokacin da aka fi so ka karkata ma sare din shine lokacin da bakin su kusa zuwa an gane magana to nan ana so ka karkata sosai bangaren saharan ka samu rahama amma haka haka addinin annabawa suke tun kafin annabi salama kuma haka addinin yake har kiyama ta tsaya na bi ibadi anni anal gafurur rahim wa anna azabi huwa al azabul alim cikin suratul hijr kenan ko ka fada ma bayina ni mai gafara ne su kwantar da hankalinsu kuma mai jin kai ne amma fa ka saki jiki wa'annan azabi huwa al'azabul alim kuma azaba na gefe guda shine azaba wanda ke min radi kaga dole mutum zai rinka to ya zaka kai bauta ma Allah cike da an gane magana ka rinka yi kana tuno rahaman Allah da da yalwan falalan shi da wane ne sai ka ji to Allah ana sara an gane maganan kuwa a gefe guda kuma ga wata ta kija mage bata batta ta ta ta nema ba bata bata ba ta mutu ga ta wuta an gane maganin kuwa nan kuma ga karo ta shayar da kare an shiga da ita yana nan ga wani ya gare shan kaya zai faɗi to irin waɗannan ne ake magana to irin wannan tafakkurun ne abdullahi dan masa'udi ya ce ya mafi sallah na dare irin wannan sallolin in falala a tafakkur ba wa ya tafakkaru na fi halki samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila irin ka zauna ka tuno din nan a to ko cikin mutane bakwai ɗin da za su ga rashi ranar da babu mai inuwa sai na Allah subhanahu wata'ala na al'arshi kasan duka wannan ginin za a rushe shi duka bishiyoyin da za a daddake su za a yi flat ɗin duniya ba tudu da kwari la tarafiya ai wajen wala amta da haka ba wani inuwa kawai sai na al'arshi shi kaɗai ya rage duk duwatsun nan za a nike su yawman sayrul jibala ba wata ra'adda bariza za ganta fili ne ba kwari duk wannan kogin za a ciki to ai kaga akwai wa rajulun zakara Allah khaliyan fa fadat aynahu cikin mutane bakwai din da Abu Hurairah to an gane magana da mutumin da ya zauna ya duba ya lissafa ya ga abinda Allah yake nema shi abinda yayi bai ma kai koda 50% ba an gane magana ya duba ya ga saban Allah da baya so kuma yayi da yawa ko bai san dawa yake zuba ba baban shi ne mutu ba maman shi ta mutu ba ba dan shi mutu ba ba baki ba asaran duk kawai wannan dalilin ne zubar da hawaye sai annabi sallama ya ce to za a sa shi inuwar arshi ranar da ba mai inuwa sai na Allah madaukakin sarki ita ce ta alarishi na kasan za a sauko da rana gaggaka shekara dubu hamsin ana cikin wani hali an gane maganan ko Allah ya sa mu dace to mu sha shi ne kaga yayi tafakkur ne ba tunani yayi ba an gane to shine ka rinka tuno rahaman Allah sai ka saran kila a dace a gefe guda kuma ka rinka tuno azaban Allah kuma sai ka ji kana jin tsoron Allah madaukakin sarki ya tsoron ka da shi to shi kuma ba za ka wai kawai ka zan ce ina jin tsoron Allah ba ayyukan ka ne da kullum ba shine zai bada sakon ba a rayuwa a zamantakewa da muke abin da ba ma so muna gudun shi ne haka abin da muke so fa neman shi muke yi to haka ne shi ma alamun mutum yana tsoron Allah za ga yana dan mummotsawa ai gurin da yake na neman yadda Allah za ga shi yana zuwa yana wurin kuma wurin da ya san Allah baya su za ga yana nisantan yana wannan gurin to sin alama din ba wai mutum ka san da an taɓa za ka zuciya ta kawo hahuna shi fi tsoron Allah a nan yake Muhammadu Salihu Lusaimin Allah ya ji ƙarshi ya ba da ansa ya ce gaskiya ne annabi ya yi gaskiya a ta kawo hahuna ba tsoron Allah a cikin zuciya yake ce to ai abin da yake zuciyar naka ne bayyana mana a fili kai baka da tsoron Allah ne sa kai ƙarya kun gane magana da kana da tsoron Allah a can cikin zuciyar da ba za ka yi ƙaryan ba kun dan gane maganar shi kuwa da aka kasan mutane da an taba zaka da ce shi fa annabi cewa ya tsora Allah ta cikin zuciya ne kamar hadisin ba Hausawa ne hadisi ne ingantacce ba amma Hausa yana so shi ce ka zai ce laka la ibna dukum hatta iblaki ma ibn nasi iman din ku baya cika har sai ka zo ma dan wanka abin da kake so wai ka so mishi shi Allah ya sa mu dace a narju rahmata ga go wa nakhafu azabaka aljidda wacce take ta kai karshe an gane magana aljiddu shine dagewa aljaddu kaka kenan an gane magana idan jimun ɗinka sa fataha aljaddu to kaka kenan alji kasra kenan ko aljiddu to dagewa ka yi ta gaske kenan an gane magana to amma na ana nufin azabanka wanda take mai tsanani Allah ya tsare mu inna azabaka bil kafirina mulhaq azaban wa kafirai mai haduwa da su ne mana ita azaban za ta haɗu da su saboda duk wanda ya mutu yana kafiri dan wuta ne kawai an gane magana haka an san take duk wanda ya mutu yana kafiri dan wuta ne to kai kuma ka tambaye ni kaza kaza kaza irin wannan shigohin naka ni na magana arne ne wancan lokal wannan kuma kai da kake so ka kawo shi kuma wannan kai ne alƙalin kanka da kanka Allah ya sa mu dace inna azabaka bil kafirina yawwa wal kunutu la yakunu illa fi subhi kunuti ba ba a yi sai a sallan asubahi na faɗa mana malikiya ne aiki yawwa khassa ita kada yake muwa an ji amma wancan da nake magana na nazila da manzala salama yayi ai ba ta da bambanci ko ba magana asuba ko azhar ko lasa duka kawai yi ake yi an ji so da haka ko da yace haka yana nufin irin wancan da alasan ya ruwaito ne jikan manzan Allah salama din nan da ya ce annabu kakan shi ya karantar da shi alkunuti to ita ce to ita kuma ba a tabbatar ya dawwama yana yi ba shi yasa zaka yanzu ba a yi ai da kuma ana yi ko to shine magana to kuma kar ka manta an ka manta an tuna ma ko anan a cikin sallar me yace cikin mustahabbai ne akwai me kunuti to shi mustahabi ana sujudan kabali ko ba da saboda shi ne kawai wani falala ne an gane maganar to kuma abin da ruwaito galibi a salama bai baya lizimtan yin kunuti sai dai idan wani abu ya faru haka kamar bala'i ko musiba sai a ci dama kunutun addu'a ne fa ya ta addu'an Allah ya dauke wannan bala'i a kaga san da salama suka yi jira suka dawo madina sun sanar da wani zazzabi mai karfi an yi ta wahala sosai muka san ga canjin gari an gane magana so ya kai addu'a ya ta addu'a Allah ya dauke bala'in ya tura shi jufa kuma ya dauke ya ka tura shi to haka lokacin da aka kashe mishi alaramomin nan ya daga mai addu'a aka zo da su ya ciccire musu an gane ido saboda alaramomi ne suka yaudare shi suka je a koya a cikin suna neman malamai haka suka tafi da su suka yi musu aiki alaramomin qur'ani Allah ya samu dace so shine nan wa yakunu qabla ruku'i kuma ya kasance kafin ayi ruku'i ne an ji wa huwa sirrin kuma a asirce wa tashahhudu sunnatun tayyama sunna ce da ta ɗayan da ta biyu an gane magana shi sa ai ba dan suna bace shi za a ce idan mutum ya manta da tahiyyar akwai wata kabali da zai gyara ko wata ba'adi an gane magana ba mun karanta ko da a baya ba cewa in sujuda ne fa sai ka zo da ita amma mutumin da bai tahiyya ba misali tahiyyar farko misali an gane magana shikenan sai idan da sallah sai ya tuna ko kuma yana cikin sallah sai ya tuna bai tahiyya ba shikenan ya ci gaba da sallar sai ya gama sai ya mene sujuda kafin ya sallama kenan fa an gane magana to amma ba dan sunna bace kaga ai ba wannan magana ake yi ba mutumin da ya manta da ruku wannan raka'an ta rushe ne ba misali irin wannan tunanin namu ya gama karatun Fatiha ya gama na sura kawai ya ji goshin shi a ƙasa to ana ta lissafi ba haka sallan namu yake ba yan kasuwa suna lissafin kagaran ciri ba kaza sai ka fara sallah ba zai zo manomi yana kaga da zaka sa a gona zaka dora buhu kaza shi ma dan shi fa wato yadda kake haka zai zo maka dalibin ilimi ne ka kwallafa ranka akan wani abu koda na addini ne fa zai zo har kaga masallan hankalin kana wani gurin kana ma Allah sujuda kana mai ruku yasa dan dai Allah dai Allah ya karba mana ne kawai amma duk wani mai business da ka sani da masu kasuwancin da masu gonan da masu kiwon da masu karatun da na bokon da na islamiyyar duka haka yake a rashi da malaman ma ka gane maganin kuwa shi zai zo maka ne a daidai abin da ya san yake kwance a ranka kana son shi kawai sai shagaltar da kai da shi nan kana ruku kana sujuda amma hankalin kai na yana kana ta wani lissafi ana ta wani counting kuma kana gama zai tafi saboda yana so ne a cikin 25 daraja da zaka samu kila ka samu ko biyar ai shedan ai shedan Allah zai fitar da mu to shine at-tashahhudu yace wa tashahhudu sunnatun da na farkon da na biyu shi sa an kullu raya cikin can sai yace zama gwargwadon assalamu alaikum shine yake bangaren farilla yayi ko saboda ai kaga anan zaman tahiya da zaka yi na karshe baya cikin farilla ai gullu na malaman su suna mana falle falle ne to me yake ma yin mana falle falle saboda akwai gurin da za a iya gyarawa akwai gurin da ba a saka ma gyaran ba akwai kuma gurin da ba gyara to lalla idan ba ya falle falle ba fa yanzu za ka iya ganewa da aka ce ta yi yasunna ne sai aka ce to yanzu a za a gyara sai aka ce akwai kabala a kanka tun da baka yi ba an gane maganan da aka ce karatun sura bayan fatiha sunna ce sai aka ce to na manta ban yi ba sai ya ce to shi kenan akwai wanda za a gyara na Allah ya taimake mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a sallan azhar ko la'asar ya taba yin raka'a biyu ya sallame an gane magana to kaga wannan an yi ne saboda mu al'umma mu karu ai ya tashi shi abu wurin da ya bada ruwayan ya faɗa hadisin amma umar bin sirin saboda babi na adalci na ilimi cikin bukari da musulun ya ce amma fani ne na manta shi ya ce da ɗaya cikin sallan gefen yini azhar ko la'asar amma shi ya ce azhar misali shi ya faɗa min sallah an gane to ya ce da annabi yayi wannan ya tashi ya koma gefe guda jikin wani kututtire ya ka dan kaman ya bata rai haka to safai suna jin nauyin shi duka kowa ya kasa magana su da dani ne da ya koma bayan ya fita ya ce wai jama'a wai sallan nan ba biya kai ba azhar ko lasar na karawa ke ku kusa su a lokacin ana saukar da sabon hukunci kuma ana shafa wani to sai sa su daban da mu sai wasu suka ce to ko dai an rage sallan ne tunda dama na faɗa mana Aisha ta ce a Makka suna yin guda nawa biyu da aka dawo Madina sai aka mai da shi nawa hudu to kuma ana ta wannan canje canje tunda da suna kallon Ka'aba su dawo Baitul Maqdis suka sake koma Ka'aba ana irin wannan canje canjen ai da haka yanzu zo rasa wa zai shi ne karfin har ya ce rasulullah wai ka manta ne ko ko an saukar da wahayi ne an rage sallah annabi ya ce ban manta ba kuma ba a rage ba guda biyun ba wanda yake an faru kenan ko sai suka fahimci mantawa yake ne tunda ba maganar rage to ya ɗayan kenan suka ce rasulullah ka manta ne sai annabi ya kalli jama'an da ke cikin masallaci ya ce haka abin da ya faɗa suka ce haka ne a wani ruwayan sun yi haka da kai wani ruwayan kuma sun faɗa yanzu na gama wannan sannan ya zo ya raka abi ya gama kuma ya su jura ta kaga an samu fasila kuma sannan an raba a ko to haka duk irin wannan mazan salama ya kan yi kuran da kuma ya manta ta yi yan shi ma da ya gyara na ganin sai mu tashi a wata shahudu ko lafazin tahiyya din sai mu tashi anan Allah ya kai mu sati mai zuwa to maganan cewa malaman to su a ina suka samu sunnonin da farallan tunda in kana bibiyan ruwayan hadisan manzo sallama sai dai ka zabe sun koya maka yadda annabi yake sallah ba haka bane to a ina suka samu farallai sunnoni mustabai da irin waɗannan kun gane magana su galibi suna bibiyan qur'ani ne da kuma maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yanzu ka dauki misali kamar atiya ai kaga wacce hadisi abu hurairah suka kalla an gane magana da ruwayoyin nan na la salata liman lam yakra bi fatihatil kitab la salata liman lam yakra bi ummil kitab ko wa ummul qur'an duka ruwayoyin ga sunan guda uku annabi ya ce duk wanda bai karanta fatiha ba bai da sallah to kaga kenan ta zama wajibi kenan ko na'am to sannan kuma tsakan lura wani lokacin fa a sallan azhar sai raka'a biyun farko ya karanta fatiha da sura wani lokacin har ana biyun na uku ma yakan kara da sura sai suka fahimci ba dole a ciki kenan an gane magana to duka irin wannan ai kaga koda alola an ka dauka wanda qur'ani ya ambata guda hudu ne ai fuska hannu kai kafa amma ai farlan alola guda nawa ne ba bakwai bane ko guda uku ne naka samu ninya ce to gashi nan lan yana lallahu luhum wa waladi ma wa laki yana luhum Allah ya ce ba abin da yake kallo kawai ta kawa ba to ya cin cikin zuciyan kenan innamal a'malu wa innamal likulli imrin ma nawa an gane wanda malamai suka ce ya kamata duk littafin da za a rubuta sa wannan hadisin so irin wannan ne suke kalla sai su ga to ga yadda qur'ani ya tabbatar ga kuma hadisin manzon sallama ya nuna muhimmancin abin to sai su ije shi a farilla an gane magana wanda kuma suka ga kaman da dan sako sako sai su ije shi a sunna wanda kuma dai kaman ba a koma ta shi ba sai su bar shi a mustahabi an gane magana ko ka ji qur'ani ya kira wailun akan irin mas'ala din to sai ka ji sun haramta shi Allah ya samu dace to yasa ga inda zaka bibi hadisi har ba zaka ji annabi ya ce farallar sallah kaza ba kun gane magana ko sunnan sallah amma malaman fiqh zaka sun wawware ai ko to in ka dauki kuma misali kaman a sallah a samu natsuwa da kushu'i ai kaga da Allah yana magana kan sufufin mu'minai guda goma cikin suratul mu'minun din nan suratul mu'minun kafwan ai kaga wannan qira'atul mu'minin alladhina fi salatihim khashi'in kaga ana magana kushu'i ne ko rashin nasuwa sannan sai ka sake koma hadisin musu salati da ke cikin bukhari da muslim hadisin wanda ya bata sallar shi din nan wannan da yake zuwa ya ce ma annabi assalamu alaikum annabi ya ce wa alaikum salam ka je kai sallah baka yi ba ai ba idan nasuwa ne an gane to kaga daga nan suka samu al-i'tidal da an gane maganar da samu nasuwa ko ce gaba ta hau sannan kuma sai ka sake koma hadisin ya hadisin ke cikin bukhari da muslim bangaren kitabus salah na yadda manzalar salama yake irin su barra'u bin azib ruwaito cewa shi fa ya kiyaye sallan annabi muhammadu sallallahu alaihi tsakanin karatun fatiyar shi da sura da ruku'un shi da dagowar shi daga ruku'u da sujudar shi da dagowa daga sujudar kun gane magana yace ya lissafa ya ga sun kusai seti da seti wanda mu kaga sallan ba irin wannan ba mana ce zamu yi shi ne fa to amma kaga in ka lura shi sa sai ka sun ce natsuwa ko ta gaba ta hau ta koma yanda take an gane magana so shine Allah ya samu da ya ce ina ganin shi kenan ko alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin